أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور a karatunmu na baya Allah ya mana bayanin munafikai da halayensu ya mana bayanin muminai da halayensu munafikai su ne aka yi maganansu cewa wa minan nasi man yujibu qawluhu bil hayati dunya wa yashhadu la ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-khitam wa idha tawalla sayyidu yabdi yufsidu fiha wa yulika al-hasa wan nasr والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم حسبه جهنم ولبئس المهاد وإنم شيني أكمل بيان المنافقين شي منافقي ينا قوي abin da sabanin abin da yake bayyanawa shine munafiki yana boye kafirci ya bayyana musulunci sannan kuma yana barna a bayan ƙasa to irin su ne Allah yake ce mana su kam idan aka yi musu wa'azi ko an musu wa'azi ba sa wazantuwa wa idza qila wattaqillaha kamar yadda ya faru da al-aqnas ibn ibn sharik al-thaqafi idan aka ce masa tsoron Allah aka yi masa wa'azi akazatul izzatu bi ismi to nan da nan sai kaga girman kai ya kama shi kuma girman kai da jiji da kai irin na saba Ubangiji, ka san akwai abin da ya kiransa izzatun nafs. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa almuminu la yazillu nafsahu. Mumini ba zai kaskantar da kanshi ba, ba zai wulakantar da kanshi ba. To ba irin wannan kama girman ba. Shi wannan na mumini sunansa kama girma mutum ya kama girmansa da kimarsa. Amma wancan kuma na girman kai ne. Akazatul izzatu bil ismi Allah ya ce irin wannan fa hasbuhu jahannam jahannama ya ya ishe su wala bisal mihal wallahi hakika wato shimfida dai kam ta yi muni wanda za musu shimfida da wuta a baya bargo bargon da zai fi da shi zama na wuta to lalle makoma ta yi muni to kaga wannan shine sifofin munafikai kenan su ko su ko mu'minai aka ce minan nasi man yashi nafsa wuta ga marbatillah irin su sahibul rumi wancan irin su Akhnas ibn Sharikin da mai gidansu gaba daya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul saboda shugaban munafikai Madina gaba daya shine Abdullahi ibn Ubay sai Abdullahi ibn Ubay abin da yasa yake munafirci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shigo bai dawo bai hijira ya zo Madina ba akwai manyan kabilu Ausu da Khazraj suna yawan fadace fadace tsakaninsu suka dawo suna yin fada tsakaninsu da Yahudu yahudu da suka suka zauna a madina su bani nazir da banu quraiza to ana wannan hali sai zo ga ya kamata yanzu kam wannan gari a masa jagora a yi masa sarki sai suka yi tafaki akan cewa za a naɗa abdullahi bin ubayyin ya zama sarkin madina a wancan lokaci bai zama madina ba ana kiran garin ya ba an gama shirye-shirye an sa rana ana cikin shirye-shirye rana ya kusa isowa sai ga annabi ya shigo gari ya kaura ya dawo annabi ya zo ke maganar sarki shi kenan sai aka manta ranar har yau ba tuna ba to shi daga nan sai ya rasa yadda zai kawai sai ya zama munafiki saboda yana ganin dalilin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa sarautar Madina to sai ya zama munafiki sai ya zama wato ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci kamar yadda shi munafirci kashi biyu ne akwai munafirci na aiki akwai kuma wato akwai na aƙida munafircin da yake na aƙida wanda yake tabbatar da mutum a wuta shine wanda Allah ke cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar shine mutum ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci akwai munafirci kuma na aiki shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mana alamatul munafiki salatun idza haddasa kazaba idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wannan shine alamomin munafiki yace idza haddasa kazaba duk lokacin da zai yi magana ƙarya zai to duk wanda yake da wannan dabi'a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana da wani yana da ɗaya bisa ukun munafirci daga ya bude baki inda zai magana to ƙarya zai za a da kalba wai za wa da akhlafa in yi alkawari kuwa sabawa yake in yana da wayannan ɗabi'u guda biyu to yana da biyu bisa ukun munafirci amma ba munafircin da yake mutum zai je can karkashin wuta ba wannan munafirci ne na aiki na mu'amala wancan babban shine munafirci na wanda zai kai mutum ya dawoma a wuta wai za tu mina kana in an amince masa aka ba shi amana sai ya ci amana to duk wanda yake da wannan ɗabi'u sunansa munafiki amma munafircin nan na mu'amala in yana da ɗaya daga ciki to yana da ɗaya bisa hukun munafirci in yana da biyu yana da biyu bisa hukun munafirci in duka uku yake da shi to sunansa munafiki in ji hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu to irin wayannan shi ne Allah yake ce yake sifanta irin su Akhnas ibn Sharik al-Thaqafi cewa idza qila law taqillaha akhadhat al-izzatu bi-ismi fa hadhu jahannam wa labisa al-mihad to irin su sahibu rumi kuwa sune mai nasu man shi nafsa wuce ga amarbatillah wallahu ra'ufun bil ibad su kuma sun sai da rayuwarsu gaba daya saboda neman yardan Allah saboda zai bar garin Makka mutanen Makka zai hijira ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen maka suka ce baka isa ba saboda shi tsoho ne ya ce ni tsoho ne bayan da amfani a wajen ku in na zauna ma ba zan amfani ku ba in na tafi ma ba zan cutar da ku ba ko dukiya ta kuke so suka ce suka ce masa eh ce to dukiya kam ga ta nan na bar muku ta gaba daya na tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana isowa madina annabi ya ce ciniki yayi riba ciniki yayi riba zuhairu wannan suhaibu wannan dukiya da ka bari ai ka Allah ya canza maka ita da aljanna to kaga wayannan sifofin munafikai sai aka bayar da sifofin mu'minai wa min nas man shina sautu ga mazatillah wallahu rahum bil ibad ya ya kuma ka mana maganan yahudu ya yi wallazina amanu qulub salmi kafa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja ma ja'tum ma yadfa'u an Allah azizun hakim hal yanzuruna hal yanzuruna su waɗannan Yahudawa wanda ba su shiga musulunci gaba ɗaya ba har yanzu suna barin wani abu wanda yake wato an shar'anta shi a musulunci amma ko kuma a shari'arsu ta Yahudu suna amfani da shi amma da musulunci zai ya soke shi sai ba su sai ba su daina ba su daina amfani da shi ba bayan an hana su to irin waɗannan kam da irin munafikai Allah ya ce ai ba abin da suke jira sai dai an ya ce Allah sai dai al'amarin Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamam wal mala'ika a cikin inuwa irin na gazimare wannan ana magana ne na ranar tashin alkiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannama lokacin da za a nade wannan kasa gaba ɗaya a nade ta was samawati matwiyatun bi yaminihi a naɗe wannan ƙasa wa a shimfiɗa wata sabuwar ƙasar da ba yi sabon Allah kai ba wa a shirya ƙasar da binuri rabbiha waji alkitab an zo da littattafai kenan za a yi hisabi waji abin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainan bil haqqi to wannan an zo za a yi hisabi Allah malaukakin sarki yana wurin dama shi yana ko ina subhanahu wata'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ga mala'iku nan sun yi sahu sahu za a yi za a yi tashin kiyama su wayannan mutanen iya abin da suke jira kenan a zuwa yi tashin kiyama masu gaskiya ba su gaskiyansu Allah ya samu ne masu marasa gaskiya a ba su rashin gaskiyansu Allah ya kiyaye mu za a zo filin alkiyama kai alkiyama fa tana da wahala jama'a mu mata shiru Allah ya ba mu ikon shirya saboda za a zo a taru a shekara da shekaru ana tsayi ana jira ba san me ke faruwa ba waɗansu zuba ya zo musu idan sawo waɗansu ya kai musu gwiwa waɗansu ya kama cibiyansu waɗansu ya kai kafaɗa waɗansu ma ya haɗe su gaba ɗaya ana tsaye rana tana kusa ana shan wahala amma fa wasu na idon al'arshi Allah ya samu ne wasu suna irin alaji suna zaune mutum bakwai da manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce mutum bakwai ranar tashin alkiyama suna irin al'arshi ranar da ba wata inuwa sai ita na farko daga cikin su al-imamul adil jagora adali yana inuwa al'arshi inda yana yi wa al'ummansa adalci na biyu shabbun da shafi ibadatillah saurayin da ya tashi bai san komai ba sai bautan Allah na uku shine almutahabbani billahi ijtama alayhi waftaraqa alayhi mutum biyu da suke son junansu saboda Allah su haɗu akan Allah su rabu akan Allah na uku shine mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ina ka fito masallaci ina za ka je masallaci an kira sallah ne ta ba kira ba a ko ba kira ba lokaci yayi sai alula ya tafi to wannan yana ciki sannan mutumin da yana zaune shi kaɗansa yana ambaton Allah sai hawa izan sai ta zubar da hawaye saboda ya tuna Allah yana ambaton Allah na shida shine mutumin da mace mai kyau za ta neme shi yar dangi yar sarauta ce yar shugabanni ce a'a yar mai dukiya ne tana neman amma ba da aure ba da lalata sai ce ni ina tsoron Allah inni akhafullah shi ma yana na bakwai shine mutum mai yawan sadaka wanda hannun damansa saboda yawan sadaka bai san abin da hannun hagunsa ke badawa ba to wayannan su bakwai suna inuwa al'ashirin da ba wata inuwa sai ita Allah ya sa muna ciki saura kuma ana tsaye a rana ana shan wahala sai mutane su yi shawara wai shin kam ba an aiko mana annabawa ba mu je mu roƙe su mana su roƙa mana ubangiji a zuwa yi sabin nan kowa ya san matsayinsa akan wannan tsayuwa da ake yi to sai a yi ittifaki akan haka sai a tafi ajiya samu annabi adamu adamu a yabe shi kai ne babanmu duk mai irin wannan jiki namu kai ne babansa kai ne Allah ya sa mala'iku suka mai ka sujjada kai ne Allah ya koya maka ilimi daga gare shi kai ne kai ne a tafadin manya-manyan darajojin da Allah ya masa sai ce wallahi duk abin da kuka faɗa haka ne amma ban taɓa ganin Allah ya fushi kamar na yau ba ni ma na yi laifi wata itaciya Allah ya ce kada in ci a aljanna sai dan ya rude in ci wannan itaciya ina tsoro kada a ta da wannan tare da fa Allah ya masa gafara yace ina tsoro kada a ta da wannan to ya za mu yi baba Adamu yace ku je wajen Nuhu shi ya shekara duwa hamsin ma yana kira zuwa ga Allah ku je ku same shi aka tafi wajen Nuhu annabi Nuhu kai ne Allah ya aiko ka ka shekara dubu ba hamsin kana kira zuwa ga Allah kai ne aka faɗi darajojin da Allah ya masa ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما bayan an gama faɗin darajojinsa sai ce wallahi duk abin da kuka faɗin nan haka ne amma ban taɓa ganin Allah ya fishe kamar na yau ba don haka na roki Allah na ce Allah ya halaka duniya Allah ya kawo ruwan tufana saboda mutane sun ƙibi na nayi nayi na kira su da daddare na kira su da rana na kira su a bayyane na kira su a ɓoye duk bai yi amfani ba وأسررت لهم إضرارا na kira su duka sai mutum ya tsufa sai ya ɗauko jikansa a kafada ya ce kaga wannan tsoho kada ka yadda ka bi shi ni ma kakanni na haka suka mini wasiya na haka yayi shekara ɗari tara da hamsin din nan abin da ya samu bai kai mutum ɗari ba wa ma amana ma'ahu illa qalil malamai suka ce qalilin na ba su ce mutum tamanin ba to da haka kawai sai ce Allah na roƙe ka duk wanda ya balaga ya kai rike gida Allah ka halaka shi saboda bayan ka bar su ba abin da za su sake haihuwa sai fajiri kafiri rabbi la tad'a alladhina yakfina diyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah ya karo dufa ne shi duniya yace ina tsoro kada Allah ya kada wannan to nuhu ya za mu yi ce to ku je wajen ibrahimu aji ibrahimu shi dama khalilullahi ne tun daga duniya wacce ka zalla ibrahima khalila ku je ku same shi hala za a samu fita aka je wajen ibrahimu annabi ibrahimu kai ne badadin Allah kai ne kai ne aka faɗi aka yi ta yabonsa abinda Allah ya masa na baiwa aka yi ta gaya masa yace wallahi duk abin da kuka faɗa haka ne amma ina tsoro yau ban taɓa gani Allah ya fushi kamar na yau ba na yi wasu abubuwa kamar guda uku ina tsoro kada ɗaga su na farko na shigo da mata ta kasan misra sai wannan fir'aunan wannan zamani sai yake cewa ya tambaya shin ya nake da wannan matan na ce uwata ce bayan kuma matata ce sannan wata rana mutanen mutane na za su tafi wani bautansu suka gayyace ni in na ce musu ba zan je ba za su kashe ni sai na ce musu in ni tsaƙayin ba ni da lafiya ai dama kowa mara lafiya ne sai wanda Allah ya ba shi lafiya ya yi tawili dama yana faɗa sai za mu rittu ko ya shi ni na uku ya ce mutane na sun yi tafiya sun tafi wani hidimansu suka bar gumakansu sai na zo na samu a wato gatari na sassare gumakan gaba ɗaya sai na bar babbansu guda ɗaya sai na ɗaura wato gatarin a wuyan babbansu da suka zo suna ta man fa'ala hadha bi ayati na innahu lamina zalimin qalu samina fatan yuzkaru yuqalu lahu ibrahim qalu fatu bi alayna sallallahu min shadu hal anta fa'alta hadha bi ayatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fasalu min kanu yantiqun ibrahim suka zo suka samu an tsare gumaka waye wannan ai mana wannan aika aika da allolin su ji sun da faɗa sai akwai wani zaure yana kiransa Ibrahim ko shi ne a jiya kira shi Ibrahim kai ne kamar wannan aika aika ce a ba ni bane wannan babban nasu shi ku tambaye shi saboda ina so ya dawo hankalinsu ya dawo da hankalinsu inda inda suna da amfani ai da sun kare kansu farajau ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun shine suka shirya majajjawa za su jefa shi a wuta sai jibril ya zo ya ce me kake bukata kana da bukata yace a wajen ka kan bani da shi sai ta to ai ma ka san ni kan ba abin da zan iya maka sai dai ubangiji sai yace to ai ubangiji ya fi ka sanin halin da nake ciki da ka shi zai kawo min dauki to sai Allah ya ce wutan ta zama sanyi ko bardan wa salamun ala ibrahim ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim da an ce bardan sai ta zama kankara ka ganin ma wani azaban ne kuma sai Allah ya ce wa salaman ta zama sanyi mai amfani kamar yanzu ka shiga mota kunna AC ba kana cikin bardan bane bardan kuma wata lama kana cikin wuta amma kuma kana cikin nutsuwa haka aka da Ibrahim alayhi salam yace ina tsoro kada ta da wannan to ya zamu Ibrahim yace ku je wajen Musa shi tun a duniya ma da ma yana magana da Allah kallama Allah Musa taklima aka tafi wajen annabi Musa annabi Musa kai ne kake magana da Allah kai ne kai ne aka fara wajen annabi Musa yace wallahi duk abin da kuka faɗa haka amma Allah bai ta ofishi kamar ne yau ba na yi waɗansu abubuwa ina tsoro kar a taya wata rana wani ɗan uwana yana faɗa da wani ibi ya nemi zuwa kawo masa ɗauki wa kaza hu musa fa qadi alai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin da na kawo masa ɗauki ka san musa yana da ƙarfi nauji dai kawai masa sai ya mutu amma ba da gangan yayi ba saboda lokacin da ya shiga madiyana ma ya samu matan annabi ƴaƴan annabi shu'aibu sun je za su shayar da dabbobin su da suka zo shayarwa sai suka tsaya a gefe sai ta ce bayan Allah ku lafiya mutane suna ta shayar da dabbobin kuna tsaye su suna shayar da nasu kuna tsaye a gefe ta mu ƴaƴan babban mutum ne wa abuna shekun kabir mu ƴaƴan babban mutum ne muna jira sai sun gama kayan su idan sun gama sannan sai mu zo mu yi to sai ga wata rijiya nan ita wannan rijiya kuma ko wani dutse a kai mutane da za su yi daga sai sun kai mutum tara kofi to musa ya je ɗaga musu wannan dutsen saboda karfin da yake da shi ya shaya musu dabbobin su koma a kan lokaci to har baban su ya turo suka kira shi aka kira shi ya je ya same annabi shaibu maimakon su duka fita yanzu suka ba da shahara suka ce to tunda yanzu dama ba mu da namiji ne gashi Allah ya kawo maka wani amintaccen mutum to ka dauke shi makiyayi to har dai zuwa kashe kisa annabi Musa alaihi salam da aka masa wannan bayanan ce wallahi ni ma ina abubuwa da yawa na kashe wani tafi na yaba laifuffukansa da yayi ke ganin kamar laifi ne bayan Allah ya yafe masa shi ma ya faɗi uzurinsa to Musa ya za mu yi su kuje wajen Isa shi da amma bai ma daɗe a duniya ba balle ya tara zunubi kamar mu aka je wajen annabi Isa kai ne Allah ya halicce ka babu babu uba sai uwa wa kalimatu alqaiha ila maryama wa ruhun minhu a gama yabon sai da gama yace kun gama yace to ba abin da zan iya muku je wajen annabi Muhammad kar ku bata lokacin ana zuwa wajen annabi Muhammad yace ana laha ana laha shine mai mai tani yake cewa wa kad kafaha kullaha aba'aha wa kallaha bi qawlihi ana laha ai wannan wahala kuka je kuka yi dai da waje na kuka zo da an gama tuntuni aka zo aka kokawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya tafi ya je ya fadi gaban Allah ubangiji yana faduwa ya yi sujjada ya yi sujjada a nan take aka masa ilhaman tasbihin da zai yi wa Allah kalmomin da zai yi wa Allah kirari manzo Allah ce ni kaina a yanzu ban san kalmomin ba sai wa Allah kirari yana kirari Allah ce to san tofa tambaya baka me kake so yace ummati ummati ummati ummati annabi Muhammad yana tausayin mu da yawa sai ta al'umma ta ya rasulullahi sai ce al'umma ta ya rasulullahi ai al'umma ta ya ubangiji al'umma ta ya ubangiji to nan fa sai ya fara hisabi yan aljanna su tafi Allah ya samu ne yan wutar su tafi Allah ya kiyaye mu shine nan Allah yake gaya wa'annan kafirai sun ba za su yi imani ba ba za su bi annabi Muhammad ba sai wannan rana ta zo musu hal yanzuruna illa an ta'um la fi dhulli min al-ghamami wal mala'ika suna jira ne sai al'amarin ya zo musu al'amarin Allah ya zo musu a cikin inuwa irin na gajimare tare da mala'iku ba ku ziya lamur a lokacin ne ko za a yanke hukunci an riga an yanke Allah na ma ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi wa ila Allah turja'ul umur dukkan dukkan kowa da kowa kai dukkanin al'amari zuwa ga Allah zai koma komai yadda yadda komai da komai yazo daga Allah komai da komai zai koma zuwa ga Allah wa ila Allah turja'ul umur
سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب annabi Allah ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani Isra'ila ka tambayi mutanen Musa mana bani Isra'il su bani Isra'il asalin su in an ce Isra'ilu shine annabi Yaqub annabin Allah kamar yadda yake cewa illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi wato annabi Isra'ilu shine annabi Yaqub baban su annabi Yusuf kenan dan annabi Ishaq jikan annabi Ibrahim saboda shi annabi Yaqubu dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim ne tun kafin ya zo tun kafin su zo Allah ya ba su sunayen su Allah ya ce a fadhikat wa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub mata ne Ibrahim kenan muka mata albishir cewa Allah zai baki da mai suna Ishaq kuma shi Ishaqun nan shi ma zai dafi da mai suna Yaqub to shine asalin Isra'il daga nan Isra'il suka samu sunan su Allah ya ce sal bani Isra'ila ka tambaye bani Isra'ila mana kam atainahum kam da yawa atainahum muka ba su ayoyi bayyanannu ayatu tisina annabi Musa din nan mun ba su wato hannun annabi Musa wa da kili da ka fi jaybika takhruju bayda in ya sa hannun sa alju yana haka sai wal kaman to ci layi yana haske sannan santansa wa alqi asafa idza yatabanin mubin وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكل عليها واوش بها على غنمي سندا دو wannan aya ce sannan me fan falaka fa kana kulli firqin ka tawdil azim wato kogi lokacin da fir'auna ya biyo suka biyo su da mutane za su da mutanensa za su kashe mutanen annabi Musa gashi bayan su fir'auna gaban su kogi suna zuwa kogin nan sai ce mutane ku kwantar da hankalinku Allah zai mana hanya suna zuwa ko sai kogi ya tsage gida biyu sai ga hanya ta bude sai suka shiga suna tafiya suna tafiya su ma sai mutanen fir'auna suka zo suka biyo su suna bin su mutanen annabi Musa suna gama fita daga cikin kogi mutanen fir'auna suna gama shiga sai Allah ya haɗe ruwa shikenan sai aka halaka su to wayannan bani Isra'ila duk wayannan a cikin ayoyin da ya kamata su yi imani da shi lokacin da Allah ya ko musu ya ce musu shiga wannan gari su yi yaƙi suka ce ba za mu shiga ba lan nadkhula abadan ma da mu fiya fazhab anta wa rabbuka faqatila Allah ya ce inna huna qa'idun suka ce su kam inna huna qa'idun muna nan ba inda za mu je to da suka bari haka sai da suka shekara arba'in a wajen shekara arba'in din nan da suka yi ba sa gajiya in sun tashi sun yawo sun yawo sai su dawo inda suka tashi nan za su kwana amma wannan lokaci in rana ta yi zafi za a musu gajimare na inuwa saboda annabi Musa yana ciki annabi Harun na ciki annabi Yusuf yana ciki sannan kuma kullum za a kawo musu zuma da soyayyen ɗan shila shine abincinsu kullum har sai wannan tsawon shekarun kayansu bai yi datti ba balle ya kwarkwata saboda me suna tare da bayan Allah irin su annabi Musa su kuma wancan mutanen banzan da su annabi Musa suke tare da su su ma sun cutar da su saboda sun shekara arba'in suna yawo arba'in na sanatan ya tihu na filam sai da suka shekara arba'in suna yawo a waje guda a cikin annabi Musa ya tafi a cikin annabi Haruna ya tafi sai koma ga Allah da wannan duk ayoyi ne amma zo kafirce wa'annan ayoyi sai bani sai kamata na minayatin bayyina sau nawa muka ba su ayoyi bayyanannu suka kafirce masa sun san cewa wanda Allah ya aiko shi nan a wanda wanda wanda waɗannan abubuwa suka bayyana a hannun sannan sun san cewa Allah ne ya aiko shi amma suka ƙi yin imani kamata na minatin bayyana a wani baddin nimatin layi Allah ya ce to ni fa duk lokacin da na yi wa mutum ni'ima gashi a zahiri ya canza da wannan nimar saboda su mutanen bani Isra'ilan nan da Allah ya ba su wannan mando na zuma ‘ya'yan shila kullum suna ci sai suka ce kai wallahi su sun gaji da wannan sun gaji da wannan su a canza musu su albasa suke so a rika kawo musu da kokomba shi suke so ana kawo maka kaji kana ci kullum da zuma ka ce kai kokomba kake so wannan sai ba yahudi shine Allah ya mana bayanin su a cikin suratul baqara cewa ihbidu misra fa inna lakum ma sa'altum ya ya musa ya musa Allah ila suna cewa ne musa ka roka mana Allah cewa Allah ya canza mana wannan mu ba ma min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha Allah atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair Allah ya taba ku ko wannan nilin wauta ne ga abu ga alkhairi wanda yafi wanda yafi wanda kuke nema ana baku ku ce ku wanda bai bai da alkhairin kuke nema to Allah da ma ce idan ya maka nima baka baka gode masa ba baka yi amfani da ita ne ya ce ba to sai ya canza niman ta zama azaba mai badal nimatul lahi min ba'd ma ja'a fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya canza nimar Allah bayan ta zo masa in ba'd ma ja'a to fa inna Allah sani Allah shadidul iqabi Allah mai tsananin kamu ne Allah ya kiyaye ni Allah mai tsananin kuba ne Allah ya kiyaye ni duk abin da Allah ya bamu mu gode masa ko baka isa ka ce za ka kirdige nimomin da Allah ya maka ba wa in ta'uddu ni'matal lahi la tuhsuha naka ba za ka gane niman lafiya ba sai ka ga mara lafiya yanzu in ka je asibiti za ka ga wani yana Allah Allah ina mala shi ne tattake zo da kafa kamar yadda yadda ka zo din nan shi ba zai iya ba to ba za ka fahimci niman lafiya ba sai ka ga sai ka ga mara lafiya ba za ka fahimci nimar arziki ba sai ka ga matalauci ba za ka fahimci wato nimar sarauta ba sai ka ga wanda bai da ita ba za ka fahimci nimar koshi ba sai lokacin da ka ji yunwa ba za ka fahimci nimar wadata wato koshi da ruwa ba sai lokacin da ka ji kishi haka dai Allah madaukakin sarki yana cewa washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna ku riga gode wa ni'imomin Allah matukar Allah kuke bautawa Allah mun gode
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله ya ci gaba da wani bayani yana cewa ومن يبدل نعمة الله من بعد ما بين الذين كفروا الحياة الدنيا haka Allah ya kawata wa kafirai jin daɗin rayuwar duniya ka san shi kafiri shi tsammaninsa iyakar rayuwar nan a duniya ne bayan rayuwar duniyan nan yana ganin ba wata rayuwa sai wannan zuyina lillazina kafaru la yatu dunya Allah ya kawata wa kafirai jin dadin rayuwar duniya sun samu nutsuwa da ita hankalinsu ya kwanta da ita ba wata rayuwa da suke tunani za ta zo bayan rayuwar duniya suna ganin wannan rayuwa iyakar da kenan zuyina lillazina kafaru la yatu dunya wa yaskaruna min allazina amanu kuma sai suna yima muminai izgilanci suna musu izgilanci irin su bilalu irin su suhaibu irin su abu huraira da sauransu su ne alisufa su waɗannan kafirai suna musu izgilanci suna kyamarsu don so da yawa waɗansu suna gaya manzo Allah ya rasu lallahi wayin nan kazaman nan masu warin nan da za ka sallame su ka kore su to mu za mu zo kusa da kai sai Allah ya ce a'a wa'innan din nan su ne nawa ya rasulullahi ka zauna da su yana cikin dalilin saukan ma a bisa wata walle an ja aula amin abdullahi ibn ummi maktumin makawo ne baya gani ga wasu manya-manyan jagorori sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana musu wa'azi yana kokarin jawo hankalin su musulunta saboda idan su suka musulunta za su musulunta ne tare da mabiyansu to manzala yana kudayin wannan shi ko baya gani bai gansu ba ya zo na cewa ya rasulullah ka koya mini abin da Allah ya koya maka ya rasulullah yana daga murya manzala sai ya hada fiska ya juya ya kalle shi to sai Allah ya saukar da abu sa wata walle an ja'ahu la'am amma manzala sallallahu alaihi wasallama yana yi ne saboda kudayin mutane da yawa yi imani shi ibn ummi maktumin in ya musulunta shi kadai ne wayannan kuma jagorori ne in sun musulunta ko sun musulunta ne tare da jama'ar su naka Allah ke cewa zuyina lil ladina kafaru la yatqini an kawata wa kafirai jin dadin rayuwar duniya Allah ya ba su dukiya kuma wannan dukiyan ba sa amfani da ita ta hanyar da ta dace na san ita dukiya alkhairi ne kamar yadda muka faɗa a baya in taraka khairan Allah ya kira dukiya alkhairi to wannan alkhairi idan Allah ya bira ta hanyar kafiri bai amfani da mutane da ita ba ko ya bira ta hanyar musulmi bai amfani da mutane da ita ba to bata amfane shi ba don saboda ita dukiya take so ake mai tambaya biyu a lahira yaya ka samu ta hanyar halal ka samu to ya ka kashe kashewa mata hanyar halal ne wannan tambayoyin duk suna jiran mutane wanda suke da hali Allah sai ya tambaye mu gaba daya Allah ya mana da sauki na haka Allah ke cewa ya ba su dukiya amma ba su amfani da ta hanyar da su dace ba amma muminai su idan aka ba su dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa ya ibn adam anfiq unfiq alayka sai dan adam ka ciyar imani ciyar da kai yana cewa ya bilal infiq fala takhsha iqlalan aw kama qala imma hadha ma'ana ka ciyar kada ka ji tsoron talauci kada ka ji tsoron abincin ka zai zai kare sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana da mala'iku guda biyu kullum in gari ya waye suna sauka ɗaya yana cewa Allahumma ati mumsikan khalafa ɗaya yana cewa Allahumma ati mumsikan talafa na farkon yana cewa Allah duk wanda ya bayar da alheri ya bayar da sadaka ko kyauta ko taimako to Allah ka mayar masa da abin da ya bayar ɗaya ko na cewa ya Allah duk wanda ya rowa ya kame hannunsa yake yi kyauta Allah ka lalata sauran da yake hannunsa ma kullum wannan mala'iku suna wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi hadisi yana cewa ad-dunya dar man la dar la duniya gidan wanda bai da gida ne mala mala mala man la mala la duk wanda yake tara dukiya dukiya wato dukiya ne ga wanda bai da ita yace za ku ji Allah yana cewa mali mali dukiya ta dukiya ta wata dukiya kake da ita iyaka wanda ka ci ne kai amfani da shi ya lalace ko kayan da ka sanya su tsufa ko wanda kai sadaka ya tafi iyakansa kenan ko dai ka cika goshi kai kashi kai fitsari ko dai ka sanya tufafi ka sa su gaji su mutu ko kuma ka ba da sadaka ya tafi inda ya tafi wanda ya saura sai ka bar shi dole ka bar ma wasu ba za ka tafi da shi ba ko da ka tunda Allah ya baka shi kai kokari kai amfani da shi ta hanyar da dace mana to naka Allah ya ce kada a yi wasa in ya baka dukiya kai amfani da ita ta hanyar da dace ka taimaki al'umma ka taimaki mutane in kai haka ka taimaki kanka ne haka zuwa lillazina kawal hayata duniya wa yaskaruna min allazina amanu su wannan wanda suke wa mu'mina izgilancin nan to su sani fa iyakan izgilancin da za su musu a nan duniya ne wallazina taqaw wanda suka yi da tsoron Allah suke da suke da imani su wa'annan wanda suke ganin talakawan nan fawqahum yawm al-qiyamah ranar al-qiyama kam suna sama da su wallahu shi Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ba lissafi yake lissafa wanda ya ga dama yake wato yake azurta wanda ya ga dama wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi Allah yana azurta wanda ya so ba tare da yayi shawara da wani ba ko ba tare da ya kidaya ba Allah ya azurta mu da alkhairi
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة الأمة دا تندى كان النبي آدم حزوا كان النبي نوح mutane ne wanda suke wato al'umma guda ɗaya babu saɓani a tsakaninsu dukkansu komai da komai aƙidarsu guda ɗaya ce babu saɓani a tsakaninsu tsakanin annabi adamu da annabi nuhu shekara dubu ɗaya ne shekara dubu ɗaya bayan annabi adamu shekara dubu allah ya kawo annabi nuhu sai sa annabi nuhu ya zama shine farkon manzo saboda an samu saɓani bayan annabi adamu amma daga kan annabi adam har zuwa nan har zuwa kan annabi nuhu to dukkan su wannan suna kan wato ba sabani a tsakaninsu kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya to da su da sabanin ya fara zuwa fa ba'athallahu an-nabiyina sai Allah ya aiko manzanni annabawa رسل النبيين مبشرين ومنذرين sai Allah ya aiko annabawa dama shi Allah baya kama mutane sai ya aiko annabawa sun yi gargadi sun yi bishara an kidi rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna lin-nasi alla hujjatun ba'da ar-rusul وما كان الله معذبهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شي الله بايا ايكو wato baya yin azaba baya kama mutane sai ya aiko musu manzo da ayoyi bayyanannu sun kibi sannan sai ya kama su to daga nan bayan daga kan annabi nuhu sai shi ne aka fara aikowa ya zama manzo wa zallahu annabiyina Allah ya ce sai muka aiko annabawa tun da an fara samun saɓani to sai aka aiko guidance wato wato masu nuna mutane hanya mafi daidai ka ba su Allah sai Allah ya aiko annabiyin annabawa su annabawan Allah suna da yawan gaske ba wanda ya san adadin su amma dai ya zo hadisi manzo Allah ya ce annabawa mutum dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma annabawa suna da yawa وما يعلم جنود ربك إلا هو مرسلي dari uku da goma sha uku ne wanda aka aiko su kenan dari uku da goma sha uku wanda sunayen su zo cikin alkur'ani su ashirin da biyar ne da haka su aka fi sani wa'innan bayan Allah annabawa wanda sunayen su zo cikin alkur'ani kuma su annabawan nan waɗansu sun fi waɗansu ba dukansu ne kansu ɗaya ba waɗansu waɗansu daraja walaƙad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd kuma su ma manzanni din su ma haka ne waɗansu sun fi wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya zaɓi wato manzanni 313 cikin annabawa 124 ya zaɓi ulul azmi na rusuli guda biyar a cikin 310 kai kafin nan ya zaɓi ashirin da biyar a cikin mursalai ya kawo sunayensu a cikin alkur'ani daga nan kuma sai zaɓi mutum biyar wanda su ne shugabanni mutum hudu daga cikinsu annabi muhammadu shine jagora na gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya fara da shi yace wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wayannan su ne suka fi kowa daraja su hudun nan su kuma dukkan su annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama yake jagoransu yake sama da su su wanda suka cikin alkurani nan su ne su goma sha takwas a jere waje guda Allah ya kawo su dama ashirin da bakwai ne ashirin da biyar ne Allah ya ce wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kull wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zuriyati dauda وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وياي وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين kagan su goma sha takwas Allah ya kawo su a wannan wuri Allah yana cewa ya Adamu uskuranta wazawzukal janna yana cewa wa Isma'ila wa Idrisa wazal kifin kaga mun samu ashirin da ɗaya sannan yana cewa wa ila adin a kawun hudan wa ila zamuda a kawun salihan wa ila madiyana a kawun shu'aiban ala muhammadin awwal haqqu wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayannan su biyar su ashirin da biyar su ne Allah ya gaya mana sunan ta cikin alqur'ani a cikin su kuma guda biyar ul azmi rusuli to Allah ya aiko su ne saboda shirin da al'umma ka ba sallahu nabiyina mubashirina mun aiko annabawa ne su albishir ga wanda suka yi imani cewa Allah zai ba su aljanna wa mundirina kuma su yi gargadi ga wanda suka ke imani wanda suka ke yin imani ka ba sallahu nabiyina mubashirina mudiri wa anzala ma'amul kitab kuma su dinnan Allah ya ce ban bar su haka ba sai da muka saukar da littafi a tattare da su annabi ibrahim an saukar masa da suhuf suhuf ibrahima wa musa annabi musa an saukar masa da taura bayan suhuf nasa annabi isa an saukar masa da injila annabi dawudu an sauka masa da zabura annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an saukar masa da alqur'ani haka dukkan su kowa an saukar masa da littafi فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق kuma wannan littafin kowane littafi da gaskiya ka saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da wannan littafai alqur'ani musamman dukkan littafan Allah Allah ya saukar da su da gaskiya ne kuma da gaskiya suka sauka wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق Allah ya sauka musu wanda littattafai bayan ya aiko su sai ya aiko su tare da littattafai wanda za su rika wato littattafan nan bayanan maganganun Allah ne a ciki Allah ne ya saukar da hukunce hukuncensa a ciki wanda mutane za su yi amfani da shi in sun yi amfani da shi hanyar da ta dace su dawo masa lafiya lau in sun kauce masa kuma to yana da gidan sakamako mara kyau Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu sakamako mai kyau wa'azin ma'amar ta bilaka ya haƙo bai nan nasi saboda mai su yi hukunci tsakanin mutane daga an yi wani an yi laifi to a duba mai Allah ya ce idan mutum ya yi laifi kaza mai Allah ya ce idan mutum ya yi laifi kaza ga yadda za a yi masa ga hukuncinsa ya haƙo bai nasi fi maktalafu fi cikin abin da suka yi saɓani daga sun saba to sai a koma littafin Allah a maktalafu fi lallazina utuhu ko ba su yi saɓani ba sai wato wanda aka ba su littafin nan su ne suka yi saɓani yahudu sun yi saɓani tsakaninsu kiristoci akwai saɓani a tsakaninsu musulmi akwai saɓani a tsakaninsu zalla sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi yace yahudu yahudu sun kasu kashi saba'in ta ɗaya sai da suka yi kashi kashi kashi kowa da abin da yake ganin shine daidai sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi kashi saba'in da biyu ya ce al'umma ta kuwa sai ta kasu kashi kashi har saba'in da uku ya ce saba'in da biyu duka wuta za su tafi ɗaya ce kawai za su shiga aljanna ɗayan nan ita ce wanda nake kai ni da sahabbai na a yau to waɗansu malamai irin su a shaharastani ya yi littafi almilal wal nihal irin su ibn hazmin ya yi littafi almilal wal ahwal wal nihal sun faɗi wannan kashe-kashen mutanen tun daga khawari shi'a murji'a qadariya qadariya irin su jabariya ga sun dai da yawa kashe-kashen da suka faɗa sai da sai da suka kasa wajen wannan al'umma iya kashin da manzon Allah ya faɗa amma ahlus sunnati wal jama'a su ne suke kan hanyar da manzon Allah take kai Allah ya sa mu ne akan ta albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce ya bar mu akan hanya babba taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan hanya wanda take wato gwadabe babban gwadabe dare kamar rana yake a wannan hanya babu duhu akan wannan hanya ba wanda zai sauka akan ta sai halakakke Allah ya kiyaye mu dan haka Allah yake gaya mana nan fi maktalafu fihi shin abin da suka yi sabani akan littafansu su wannan annabawa a cikin ne za su fitar da hukunce-hukuncen da za su ɗora su akan hanya daidai tunda shi ne Allah ya aiko su da shi in Allah ya wuce ba ni ma ja to mai natu bagayan bainahu kuma sabayin da yasa suke yi son zuciya ne kawai da girman kai da wuce iyaka tsakanin su ba don wani abu ba ko dai neman shugabanci ko son zuciya ko ko rashin sani wannan shi ke kawo sabani ko mutum ya sani ya sake sani kaga son zuciya ya shigo ko mutum bai sani ba amma ya gwada ya sani kaga jahilci ya shigo ko kuma son girma son shugabanci شيء الله يجي فهذا فما اختلفوا فيه فما اختلف فيه الذين اوتوه الا من بعد ما جاءهم بغيا بينهم saboda yayya tsakaninsu ko wuce iyaka a tsakanin to kaga shine son zuciyan kenan ko jahilci ko son shugabanci ko wani abu mai kama da haka فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه sai Allah ya ga dama ya shiryar da waɗanda suka yi imani su ne al'umman annabi Muhammad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wani hadisi ingantacce yana cewa nadul akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne karshe wanda Allah ya aiko mu wato mu ne al'umman karshe annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshen zamani shine karshe amma alayla shine farko yana cewa al'umma ta ce farkon wacce za ta shiga aljanna Allah ya samu ne haka manzo Allah ya ga ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mutanen a Madina suka zo suka gaya manzo Allah ya rasulullahi yanzu ba garin Madina musulunci ya shiga ko'ina gidaje kaɗan ne ba a musulunci a can ya kamata ka tura mana ka hada mu da jagora ku tura mana shi zai koyar da mu addini ko mu san samu ma ka dawo garin mu zamu baka kariya kamar yadda muke ba kanmu kariya da iyalanmu da danginmu da dukiyarmu sai aka tura musu musu abu ibn umairin fana wannan hali ya koya mu sallah da sauransu sai suka suka ce ya rasulullahi mu muna zaune da yahudu a garin mu yahudun nan duk asabar suna da bikin ranar asabar duk sati ya rasulullahi mu aka ba mu rana suka tambaya annabi ce Allah sarki mun gode wa Allah mu ne na ƙarshe ko mun zama farko yahudu Allah ya ba su jumma suka ce su asabar suke so ran da Allah ya huta so wai suna ganin su ranar ne Allah yake hutu da haka su ma ranar suke so nasara haka ba jumma suka ce a su lahadi suke so to mu ne Allah ya ajiye mana jumma da haka mai zuwa asabar ma sai ya bi ta juma'a balle mai zuwa lahadi mu dai gashi mun yi namu yau juma'a ko to su sai gobe waɗansu ma sai jibi annabi ya ce to kaga mu ne karshe ko mu ne farko sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace wato mutane sun yi sabani a wajen a kan juma'a su yahudu an ba su juma suka ce asabar suke so nasara aka ba su juma suka ce ladi suke so mu sai Allah ya shirye da mu gaskiya sai sai ba mu juma sannan yace mutane sun yi sabani akan kibla nasara suna kallon inda rana take hudowa mahudar rana suna bauta yahudu suna kallon baitul maqdis suna bauta mu kuma sai Allah ya shirya mu daidai ya ba mu kibla ya ba mu kaba tace mutane sun yi sabani a sallah wadan sallan su ruku'u ne ba sujjada wadan sallan su sujjada ce ba ruku'u wadan sallan su suna yi suna magana wadan sallan su suna yi suna tafiya amma mu sallan mu akwai ruku'u akwai sujjada ba a magana ko ba a tafiya sai Allah ya shirye da mu daidai kaga mu ne karshe mu ne farko ko mu Allah ya ba mu shari'a sannan ya ce har yanzu mutane sun yi saɓani a kan annabi ibrahim yahudu sun ce ibrahimu namu ne nasara suka ce ibrahimu namu ne sai Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima haka ne ibrahim ma namu ne sannan kiristoci wato yahudu suka zagi Maryamu mahaifiyar annabi Isa suka je ita da biyagun maganganu nasara kuma suka ce ai Isa dan Allah ne mu ko muka zo muka ce a'a annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kaga mu sai Allah ya da mu daidai duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a wajen fasara wannan aya maktaru fi fahadallahu allazina wa maktaru fi min alhaq fahadallahu allazina amanu sai Allah ya shirya da waɗanda suka yi imani min alhaƙi zuwa gaskiya su ne waɗannan abubuwan da muka lissafa a yanzu Allah ya shirya da mu juma'a muka zamo mun zaɓi juma'a akan sauran al'ummatai Allah ya shirya da mu kibla muka zama muni akan daidai muka zabi kibla wacce take Kaaba Allah ya wato ya zaba mana sallah irin sallan nan da muke a yanzu sannan a hadisin ma manzo Allah ya ce akwai wato an yi sabani akan azumi waɗansu suna azumin wani yanki ne na rana ba ranar gaba ɗaya ba waɗansu kuma a'a azumi suke yi ga wani abinci misali waɗansu za su yi azumi suke ba za su ci abin da aka yanka ba shine azumin su kawai waɗansu kuma azumin nasu zaɓa ke yi da rana kake so kai azumin ko da daddare kake so kai azumin dama yana da awoyinsa awa goma sha biyu ne ko awa goma da rana kake so to sai ka ɗauki awoyin rana da daddare ne sai ka ɗauki awoyin dare ko da kana bacci ne to kaga mu sai Allah ya ba mu cikakken azumi Allah ya shirye da mu sannan kuma mutane suka yi sabani akan annabi Ibrahim mu Allah ya shirye da mu akan sai mai da shi namu mutane suka yi sabani akan annabi isa mu Allah ya dora mu akan daidai shine Allah ya fa hada Allah allazina amanu fi makhtalafu fihi sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani akan abin da ummatan suka gabata suka yi sabani akai ko kuma akan abin da mutanen da ba su yi imani ba suka yi sabani akai fa hada Allah allazina makhtalafu fihi min alhaqqi wanda suka yi sabani akan shi na gaskiya mu sai Allah ya ba mu asalin na gaskiya ai tun da ya ba mu annabi Muhammadu ai ya gama ba mu na gaskiya sallallahu alaihi wasallam wallahu shi Allah ya hadi man ya shawo haka yake shirye da wanda ya ga dama Allah ya shirye da mu barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila siratul mustaqim zuwa kan hanya madaidaiciya siratul mustaqim shine a siratul ladina amta min alladina amta al'amal Allah alaihim min annabiyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن جعلنا مريجا ba irin hanyar da Yahudu suke kanta ba shi yasa kullum a sallah muke roƙon Allah wannan shari'a babu abin da ya kai shari'a wahala babu abin da ya kai shari'a wahala shi yasa kullum a sallah idan muka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin in muka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu sai mu ce ihdinas siratal mustaqim dama Allah ya alƙawari cewa in ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya ce hamida ni abdi bawa na ya yabe ni in ka ce rahman rahim sai ce asna alayya abdi bawa na ya girmama ni in ka ce bawa na ya yabe ni ko bawa na ya girmama ni in ka ce malik yawmiddin sai majjalani abdi bawa na ya girmama ni in ka ce idinata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'a a nan kam tsakanina da bawa ne duk abin da bawa na ya roƙa zan ba shi to sai Allah ya amsa mana da kansa ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya wace hanya ce madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka musu ni'ima su waye ne Allah ya musu ni'ima annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai Allah ya samu daga ciki وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله تعالى الذين سنع نمت عليهم غير المغضوب عليهم ألا كذا كشي يدمو هنيا وند كي بشيدسو سواء مغضوب عليهم سنة يهود ضربت عليهم الزلة والمسكنة هكذا الله يتي وباءوا بغضب على غضب يهود كينا الله يرجع هاي بشيدسو الله يتي غير المغضوب عليهم يهود الله كذا كشي يدمو إلين شيء يهودا wala dhalina Allah kar ka mana shiri irin wanda ka batar da su su ne nasara su ne batattu wadaka wallahu ya ji man ya sha'u Allah shi ne yake da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah muna roƙonka ka shirye da hanya madaidaiciya mu da zuriya mu gaba daya barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa mu da alheri Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayenmu daga shiga wuta a cikin wannan wata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yaye masa duk wanda yake da wata bukata Allah ya biya mata barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan wahala da ake ciki na rayuwa Allah ya kama na sassauci a ciki Allah ya kama na sauki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ta fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم